ta in bata ne in meye masu bar musu kayan su kai ka rike shiryanka kuma kar ka zage su domin sai an je lahira ne ake bude tanda ko akwai wanda ya gani yanzu nan je sai an je lahira ake bude tanda kowa ya ga abin da ya samu to kai kar ka zagi mutane ka ji kai ka riga ka ci suna su ya baci a'a ba bude ba tukuna sai an je lahira saboda haka muna jawo hankalin mutane dan Allah dan annabi na sa sun mana sharri sun aiko wasu mutane da daloli da yawa sun zo sun ɓadda jahilai sun ɓadda yara suna zagin waliyai suna zagin ɗariƙa wa an ce salatul fati tafi tafi qur'ani wa ya faɗa mu ne dai masu salatul fati kowane abu idan mutum yana da shi ai shi ke kaiwa kuɗi gidan rediyo a masa tallan kayansa mun taɓa kaiwa tallan salatul fati tafi qur'ani a tallata mana a'a mu ne alhamdulillah mutanen qur'ani mu ne mutanen salatul fati din shi qur'ani fa ta wajen ɓangarensa ta wajen Allah baya taɓuwa sifa ne na Allah a nan baya taɓuwa in ya zo wajen annabi sallallahu ake samun sauƙi kaɗan ya zama mu'ujiza in an zo wurin mai littafin imani littafin ibada littafin shari'a littafin warkarwa littafin komai da komai to in an ɗauki ɓangaren ta inda yake wajen mu mun san mun san surorinsa nawa ne mun san ayoyinsa nawa ne mun san kalmominsa nawa ne mun san haruffansa nawa ne kaga nan a kidaye kenan ya kidaya annabi ya ce kowa ya karanta qur'ani kowane harafi za a bashi lada goma amma ba alif lam mim ne lada ba ba alif lam mim ake bada lada goma ba a alif din goma lam din goma mim din goma to kaga in mun buga wannan za mu gano in ka sauke qur'ani za ka samu lada domin haruffan ƙur'anin sun fi dubu ɗari uku ba su cika dubu ɗari hudu ba to inda mun ce sun kai dubu ɗari hudu ma kaga ka samu lada miliyan hudu kenan amma a wannan matsayi fa inda ƙur'ani yake hannunmu ba inda yake hannun annabi ko hannun Allah ba to nan za ka samu lada miliyan hudu in ka samu lada miliyan hudu kaga mun samu mun ji abin da ka samu kenan amma salatin annabi ba salatul fatihi ba aje ka ɗauki dukkan salatin da ka sani wanda yake mai sauki kamar Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kaga wannan salati Allah da kansa yanzu ya mini salati irin nasa guda goma kuma salatin Allah guda ɗaya ba wanda ya san iyakan ladansa domin ibadun da muke yi lada ake tara mana da an tara jibgin ladan a ɗauko salatin Allah a kara a jibgin ladan abin da bayi suka aikata kai a ganinka tun da ka karanta ma inda ku yanfado ma inda Allah bakin duk abin da yake na halitta ne in za a lissafe ya kare amma na Allah ba ya lissafuwa kaga ko anan ladan mutane na ayyukansu gaba ɗaya bai kai salatin Allah guda ɗaya ba ba wai salatul fati ba kowane salati to da Allah wanda ya raba ka da salatin annabi bai maka asara ba to saboda haka aikin shedanci suke wa Amerika ta hanyar Laraba makora annabi daga Makka su ko sun karbi daloli sun canja nerori don Allah mu dawo cikin masallacin mu koma kamanda a rabu da maganar fada da juna ka yadda dukkan musulmi ya faɗi la ilaha musulmi ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan ku yi sallah tare in baka son kai sallah da shi karka zage shi ka je kai sallah ka mai kyau din wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kun yadda abun yake hawa hudu ne yawmud duniya lailatul qadri yau ayyamur rabbi ayyamu ayyamul lahi yawmush shani wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar da su da da da kwanakin Allah wa zakirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur وذكرهم كتناتر دسو يا موسى بأيام الله da kwanakin Allah kwanakin ni'ima lokacin da Allah ya bani Isra'ila ni'ima su gode masa kwanakin da suka sha wahala sun yi haƙuri suna cewa suna cewa uzina min qabli an tatiyana min ba'di ma jitana qala sai rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun isbiru su zo su kuka wajen Annabi Musa Musa mun sha wahala mun sha wahala kamun ka zo ka zo din ma haka zamu ci gaba da shan wahala sai ku yi hakuri Allah zai halakar da wannan maki zai canja ya baku wannan kasa ka tunatar da su magana da nayi akan cewa Qur'ani in an saukar da shi an ji iyakan ladan da aka samu amma salatin annabi bai ji iyaka ba salati da ladan komi duk cek din da aka kawo ba sai na qur'ani Allah ba zai sa ba zai biya ba duk abin da ka aikata in dai ba qur'ani ciki Allah ba zai yadda ba kuma qur'ani sai ka bi ka karbe ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da kai imani da shi saboda haka shi qur'ani abin da yasa ake ganin sa da sauki karanta shi da sauki haddace shi da sauki fassara shi da sauki saboda rahmar Allah duk abin da yake in araba ka ji zaka halaka to sai Allah zai kawo shi da sauki kaga numfashi da yake in araba mu da shi ba za a dade ba za mu mutu to Allah bai sa shi ma hannun uwar mu ba shi da kansa yake ba mu numfashin daga fitowar mu duna shi zai rika ba mu numfashin domin watakila uwar ta je tana kwanciya wani ta bacci bata zo ta baka numfashin ba sai ka mutu amma ruwa da yake za a dade kamun a mutu ya rasa shi sai uwa take bayarwa haka nono da sauransu to shi qur'ani araba musulmi da qur'ani halaka zai yi saboda aka kawo shi da sauki ba kamar sauran littattafai ba kamar yadda ka san ruwan sha yana da arha da yake in an raba mutane da shi za su halaka amma ruwan turare tsada ne da shi tun da yake ko an raba mu da shi ba komi yanzu in na rantse daga yau har har rana ya tayo baɗi ba zan shafa turare ba turare ba zai shafa ni ba sai me ba komi amma ruwa in kace daga yanzu nan zuwa gobewar haka ba zan taɓa ruwa ba mutum ya ridda don ba zai sallah ba kenan saboda haka alqur'ani yake da irin waɗannan mu'jizoji da martabobi wa zakirun bi ayyamillah inna fi zalika a cikin wannan tunatarwa na kwanakin Allah din ko kwanakin duniya din ne ko kwanakin lailatul qadri ne ko kwanakin ayyamur rabbin ne ko kwanakin ayyamul lahi ne ko yawmul yawmul shani din ne ko ko kwanakin na tarihi na jin daɗi da rashin jin daɗi lokacin haƙuri da lokacin godiya sai zalika da ayatin akwai abubuwan mamaki cikin waɗannan dai li kulli sabbirin a wurin dukkan mutum mai yawan haƙuri in wahala ta samu ya zan daga Allah take haƙuri da kaddaran Allah shakurin mai gode wa Allah in nima ta zo ya gode wa Allah Allah ne ya kawo nima.
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وقال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جئكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فموسى zai bi umarnin da aka umurce shi da shi sai ya karbi wannan umarni wai tsala Musa li qaumihi ya rasulullah tun lokacin da Musa ya bi wannan umarni ya gaya mutanensa uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku masu yawan nan idan je kun min ali fir'auna lokacin da ya tseratar da ku daga azabar fir'auna da mutanensa yadda suke bautar da ku dukkan aiki mai wuya bani Isra'ila ake sawa su ne fursunoni su ne leburori su ne masu tonon rami su ne masu fasa dutse su ne masu yin komai su ne ake azabtarwa wa iz qala musa liqawmi izkuru ni mata alaikum idan jaykum min ali fir'auna yasumunakum su al azabi suna kallafa muku mummunan azaba a zamanin su wa yuzabbihuna abna'akum suna yanke ƴaƴanku maza wai an ce musu a cikin bani isra'ila za a yi wani mutum wanda zai juyin mulki wa fir'auna ya halakar da mulkin sai halakar da shi to saboda haka aka sa yan gangane matar bani isra'ila in tana da ciki ta yi kusan aihuwa to lalle sai a sa mutane suna kiwo namiji aka samu ko mace in namiji ne sai a yanke in mace sai a batta saboda to sai aka samu shekara shekara biyu ana yin wannan sai aka yi sa'a shekara biyu da suka wuce an aifi annabi harun ba a so ma wannan dokar ba to shekara biyun da ake wannan doka sai aka haifi annabi musa da uwarsa ta gan shi namiji ne sai ta ce ga farin ciki ga bakin ciki ga ɗana mai kyau amma za a yanke shi wa auhayna ila ummi musa an ardi'i wa auhayna ila ummi musa an ardi'i fa idha khifti alayhi falqi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radu ilayki wa ja'ilun al mursalin sai Allah ya ce mata karki ji tsoro karki bakin ciki ba abin da zai samu danki ki shayar da abinki ba wanda zai kashe miki danki Allah ne ke gaya mata fa alqur'ani ke faɗa mana wannan fa Allah ne ke gaya wa uwar Musa wa auhayna ila ummi musa an ardihi uwar annabi musa darajar ta bata kai darajar Muhammadu Bakari jikan Sayyidina Abubakar ba domin ita ita iyakan nata zama siddiqiya waliyar bani Isra'ila mu ko mu ne kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas annabi ya ce ba a taɓa hutar da mutane masu daraja a duniya irin mutane annabi Muhammadu ba uwar annabi Musa wali ya ce siddiqi ya ce uwar annabi Isa wali ya ce siddiqi ya ce dukkan su Allah ya yi musu wahayi amma darajojinsu ba su kai waliyan zamanin annabi mazaje ba sallallahu alaihi wasallam don saboda ayin kuntum khayra ummati an ardihi ki shayar da abinki fa idza khifti alayhi alqihi fil yammi idan kin ji tsoro kuwa ki jefa shi a kogi tana tsoron ɗanta kada ya mutu amma an ce ta jefa shi a kogi ki sa shi cikin akwati ki jefa shi a kogi ba abin da ya sami mu dawo miki da ɗanki ina radu ilaiki wa ja'ilu min mursalina ki sa shi a kwati ki kulle ki sa shi a ruwa za mu dawo miki da ɗanki kuma za mu raya shi sai mun mai da shi manzo kuma aka yi haka ɗin wa yuzabbihuna abna'akum suna yayyanke musu ƴaƴanku maza wa yastahiyu nisa'akum suna raya muku ƴaƴanku mata suna barin su ba sa yankewa wa fi zalikum a cikin wannan halakar da halakarwa na ƴaƴanku da bautar da ku da ake da daddaure ku da ake yi akwai bala'un min rabbikum azim akwai babban bala'i daga ubangijinku na jarraba mai girma kuma alherin da ya kawo muku wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un to su bani isra'il an musu jarraba mai muni irin wannan an musu kuma mai kyau irin wanda kajin nan ai ko annabi Musa a cikin su da Haruna kurum ya ishe su babban ni'ima sannan an halakar da fir'aun da jama'a an gadar musu da kasa wa awrasal qawmal ladzina kanu yusrafuna masharika al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha ويذبحون أمناءكم ويسترون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد rigar tijjana shiga ba a fita ba a da hore ɗaukar alƙawari tsakaninka da Allah aku bi da hadu ba a haɗa da riga ba a ziyarar waliyata wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya za a kula da sallah a yi cikin jima'in an samu kuma za a girma iyaye za a girma waje a girma cikin jima'in an samu yan uwa kuma ba a canta ba za ka iya na ba ka ɗariƙar tijjaniya ka je ka karɓa ka nemi wani ɗan tijjaniya gaya maka lazumi da waje a cikin juma'a da sharaɗin jauhara wa istazan rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid annabi Musa yana gaya mutanensa umarnin da Allah ya bashi ya faɗa musu wa ista'azzan rabbukum suna lokacin da ubangijinku ya ku bani isra'ila lokacin da ubangijinku ya ba da sanarwa yace muku la in shakartum la azidannakum na ba ku alheri in kun ci gaba da gode mini to zan ƙara muku wannan alherin wala in kafartumu in ko kuka butulce mini to ku tabbata zan azabtar da ku inna azabi la shadid azabata tana da yawa saboda haka ne ba mutanen bani isra'ila kadai ba kowane musulmi ya kamata ya yi ta gode wa Allah in Allah ya bashi ni'ima babban ni'ima samun musulunci shine babban ni'ima kowa ya gode wa Allah Allah ya ba mu ni'ima babba tun da ya ba musulunci ashkuru qaidun ni'ima godiya ita ce dabaibayin ni'ima in kana gode wa Allah ni'ima ba za ta gushe ba wala in kafartum in ka butulce wa Allah to Allah zai maka azaba kuma kowane lokaci in za ka dubi mutane cikin harkar addini ka dubi waɗanda suka fi ka saboda kai ƙoƙarin neman riskarsu kada ka dubi na ƙasa da kai wanda ka fi su ƙoƙari kai kana ƙoƙarin jam'in sallah wani lokaci ta kubce maka wani lokaci ka samu jam'i kar ka dubi wanda yake sallah shi kaɗai shi kuma sallah shi kaɗai kar ya dubi wanda yake yin ta yana rama wataran baya samun dama shi kuma yin ta wataran baya yi wataran kar ya dubi wani musulmi kuma ce kayya sallah mutane mutane ba su gane ba sallah ba ita ce sallah ba ka sa abin kirki cikin zuciyarka shine musulunci kar ya dubi wancan kai ka dubi na sama da kai wanda yake kullun yana jam'i kullun yana kokari kokarin karatun qur'ani da zikirin Allah da salatin annabi da la ilaha illallah da aikata ayyukan alheri ka dubi na sama da kai cikin harkar addini amma in harkar duniya ne kar ka dubi wanda gidan gidansa yafi gidanka wanda motarsa ta motarka wanda wanda dukiyarsa ta fita ka a'a in kana duban waɗancan ba za ka gode wa Allah ba ka dubi waɗanda ka fi sai ka gode wa Allah in kai kana da abincinka na yau da na gobe har na rana ya ce kana da shi to ka dubi wanda ya nemi na yau bai samu ba ka gode wa Allah ashe kana da dukiya da yawa wata wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi talauci ya dame ni yace kana da ɗakin kwana yace ina da shi ya rasulullahi yace ashe kai ba matalauci bane yace kana da mace yace eh, alaka baitun ta'awi ilai kana da ɗakin kwana ce eh ashe kai ba ba ba, ba, ba matalauci bane alaka zawjatun ta'awi ilaiha kana da mace wanda kake kwana wajenta in dare yayi sai ina da ita a ashe kai ma mai dukiya ne kana da yaro mai ɗaukar ruwa da itace yace ina da shi ya sace ashe kai ba sarake ne to kowa ya wuce nan ne ba wanda ya- in kana da gida ɗari dai ɗaki ɗaya za a kwana ki ɗaki ma kan gado ɗaya gado ma gefe ɗaya in kana da mata hudu dai mace ɗaya kai za ta kwana wajen ka yau dai ba dukansu hurun ba to da mai kafi mutane in kan shi shi arziki yana nan kaman gishirin miya ne da mai buhu goma na gishirin miya da mai kwano ɗaya duk daidai suke mai buhu goma zai sa buhu guda ne a cikin tukunya saboda haka a gode wa Allah kar a rena wa ikon Allah abinda Allah ya baka nan ka dangana ka gode masa kar ka sa ido ka dubi masu handama kai ma sai ka zama kaman gidan wani gidan ka sai ya kama da gidan wani kar kai haka lahira zaka tafi wannan gidan da ka rena ma in ka mutu kasa za a tona a saka wannan gidan da ka rena ma in ka mutu kasa da shi za a saka ba sama da shi ba saboda haka cikin harkar duniya mutum ya dubi wanda ya fi saboda ya gode wa Allah cikin harkar addini kuma ya dubi wanda ya fi shi saboda ya samu daman yi sama sama la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in kuka gode mini zan kara muku alheri wa la in kafartum in kun kafirce mini inna azabi la shadid kusan ina da azaba mai tsanani zan muku in kun kafirce mini وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد annabi Musa ya ce ce muku da nake ce ku bauta wa Allah ku gode wa Allah kar ku kafirce wa Allah kar ku butulce wa Allah din nan ba wai don Allah ba shi da masu bauta masa bane a'a wa in min shay'in illa yusabbihu yabdi sama dukkan mala'iku suna bauta masa kuma komi yana bauta masa idan kun bauta masa ma kun amfani kanku in ba su- ba ku bauta masa ba ku ka cuci kanku Allah ya wadata gabarin dukkan halitta da ibadunta duk gaba daya ba sa musu am- ba sa masa amfani komai duk halitta gaba daya kamar yadda hadisul qudsi wanda Abu Zarrin ya rawaita yace walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada fi mulki shay'an ولو أن إنسكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على قلب أفجر رجل واحد ما نقص في ملكي شيئا yace da dukkan mutane da mutane da aljannu dukkan su gabaki ɗaya zuciyarsu ta zama kamar zuciyar abubakar don ibada da aikata aikin alheri ba za su ƙara mini komai cikin mulki na ba da dukkan mutane da aljanu da farko da ƙarshe kowa da kowa ya zama zuciyarsa mummuna kamar ta abu jali ba za su rage komai cikin mulki na ba kuma da walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum sa'alani wa ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa fi mulki- min mulki shay'an illa ma yanqusu al-mikhyatu idha dakha- dakhala fil yam aw kama qala ma zamanahu kuma da da mutanen farko da mutanen karshe da aljanu da mutane duk gabaki da za su taru su roƙe ni bukata kowa in biya masa bukatarsa ba abin da zai ragu cikin abin da nake da shi sai dai kamar in kasa zare cikin teku ka ɗau ka ɗago shi ɗan ruwan da zai ɗauka saboda haka a gode wa Allah a nemi komai na Allah Allah ya wadata gabarin talikai in takfuru antum wa man fil ardi jami'an da za ku kafirce ku bani Isra'ila da dukkan ma mutanen duniya gabaki daya fa inna Allah kusan Allah la ghaniyun wallahi ya wadata gabarin ku hamidun kuma shi abun godewa ne sama da kan suna gode masa ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب alam ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب annabi Musa ci gaba da wa'azi yana ce ya ku bani Isra'ila shin labarin abin da ya samu mutan da na kafircewa annabawa bai same ku bane alam yatikum naba'ul ladzina min qablikum labarin mutan da kamun ku zo bai same bai same ku bane qaumi nuhin wa adin wa samuda mutanen annabi nuhu kafiransa da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu sune samuda wallazina min ba'dihim da wanda suka zo bayan waɗannan la ya'lamuhum illa Allah masu yawa waɗanda Allah kadai ya san iyakan al'umma da suka suka wuce tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu da tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim da tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa da tsakanin annabi Musa da annabi Isa sai Allah ne kadai ya sani nan ne malamai suka ce kazaban nasabuna a nan kenan masu rubuta tarihi wani dan wani wani dan wani har su dangana ga Adamu wani yace Ibn Abbas yace wannan aya ta nuna cewa abun ba haka bane yadda su habibun munabbiyin suke ba da labarin masu tarihi shi tarihi in ba nassi na qur'ani ka samu ba ko hadisi sahihi na annabi ba to kai dai ka rike ya fi baka rike ba amma kar kai tsammani shine ainihin gaskiya madogara in dai ba qur'ani ka samu ko hadisin manzon Allah sahihi ba shi wa abu dai a cikin tarihinsa yana cewa tsakanin saukan annabi Adam da tufa na shekara dubu biyu da ɗari biyu da arba'in bayan tufa na annabi Nuhu ya shekara ɗari uku da hamsin bayan mutuwan annabi Nuhu alaihi salam zuwan annabi Ibrahimu tsakanin shekara dubu biyu da ɗari biyu da arba'in tsakanin annabi Ibrahimu da annabi Musa shekara ɗari tara tsakanin annabi Musa da annabi Dawud shekara ɗari biyar tsakanin annabi Dawud da annabi Isa shekara dubu da ɗari ɗaya tsakanin annabi Isa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in aihuwa ne shekara ɗari biyar da saba'in idan aika ne shekara ɗari shida da goma in in ko hijira ne shekara ɗari shida da ashirin da biyu cikin watan Jun to daga nan sai ka haɗa ka kawo yau wannan shi tarihi wallazina min ba'dim amma la ya'lamuhum illa Allah banda Allah ba wanda ya san iyakan abubuwan da suka faru a wannan duniya domin annabi din ma Allah ya ce masa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayk akwai manzanni wanda mun maka tarihin su mun maka labarin su akwai annabawan da muka ga maka labarin ba mu ga maka labarin su ba la ya'lamu illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzannin sun zo wa al'ummatan su da hujjoji bayyanannu masu yin bayani faraddu aydihum fi afwahihim sai suka mai da hannayensu zuwa ga bakunansu wannan mutamil yana ɗauka ko sun yi musa kai dakata suka sa hannunsu a bakin masu magana kai ina da shiru ko ko suka ba kam wannan ƙarya suka rike baki to wai sun mai da hannayensu zuwa ga bakunansu bakunan masu magana ne ko bakunan wanda aka gayawa ne duk da yana yiwuwa suka ce ina da shiru to sun mai da hanna kafirai sun mai da hannayensu zuwa ga bakunan annaba kenan sun mai da hannayen zuwa ga bakunan su kafirai sun mai da hannayen zuwa ga bakunan su kenan sun wai sun ga abun mamaki faraddu idan fi abayim wa qalu sai suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi mun kafircewa abin da aka aiko ku da shi nan annaba duk gabaki ɗaya kenan an faɗi abin da suka faɗa an faɗi abin da aka faɗa musu gaba ɗaya wa inna lafi shakkin min na ilaihi murib mun kafircewa abin da kuka zo da shi kai wannan abu da kuka zo da shi kan mu muna shakka shakka mai matukan shiga cikin shakka a kan abin da kuka zo da shi ba mu yadda da shi ba in ji kafirai yadda suka faɗa annabawansu
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين dukkan su annabawan sun faɗa wa al'ummarsu cewa an ubudullah wattaquhu adiuni ku bauta wa Allah ku ji tsoronsa duk abin da na faɗa ku yarda da shi kowane annabi ya faɗi haka amma duk amsar kafirai suka suna ce suna shakka suna shakka suna shakka Allah ya ce a'a afillahi shak Allah ma ko yanzu an mai da shi abin shakka akwai kafirai da suke cewa ba su yarda da za a tashin kiyama ba akwai masu cewa ba mala'iku akwai masu cewa ba annabawa kuma yanzu Allah ma ana shakkar akwai shi ko babu shi a'udhu billahi jama'a mai da hankali karatun da ake yin nan ba da mu ake yi kafiran duniya sun mai da addini kamar babbar bishiya kamar yadda muka faɗi kwanan baya babbar bishiyar musulunci an ba da kwangilan sare da sunta a bar itacen kawai a tsaye masu cewa ba ruwansu da kowa sai Allah su zagi sahabbai su zagi matan manzon Allah su zagi waliyai su zagi manya su zagi ɗariƙu to an sassare rassun musulunci kenan an shaftare da shi an tara waje ɗaya su aikin su kenan sun gama nasu an biya su to sai a kirawo waɗanda za a yi kwangilan sare wannan itacen a kau da shi waje ɗaya a faskare a tara shi waje ɗaya su kuma su ne masu cewa mutane ba su gane addini ba ai ba sallah ce addini ba a'a ai qur'anin ma ba a gane shi ba ba alqur'ani yana cewa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqinu ba ka bauta ubangijinka har lokacin da ka ji ba shakka a zuciyarka to ai ba na shakka musulunci in ka ji mutum yana ce kaza halal kaza haramun yana sallah yana ai bai san addini ba ai daga ka ɗebe shakka a cikin addini ka san gaskiya ne to duk abin da kai ba laifi to wannan masu wannan su ko sun sare itacen da ya sauraɗe sun kai shi waje ɗaya sun faskare sun tara an biya su sai a kira mutanen china da rasha masu cewa komi nacha ne neca ne komi ne ne ɗabi'a take yin komai masu ba su da allah to su ko su ne masu tone gindin bishiyar su lebur da ƙasa su kai su kau da gindin waje ɗaya idan mutum ukun nan sun gama aikin su ina musulunci sabon da suka za a gaba kenan idan ka ji mutum yana zagin waliyye yana zagin ɗariku yana kafirta musulmi ka ce masa akwai sauran bakinsa guda biyu suna zuwa ya karbi wannan kwangila akwai bakinsa guda biyu masu cewa sallah babu ma suna zuwa masu cewa Allah babu ma suna zuwa tunda ya karbi wannan da sauransa guda biyu saboda haka mai da hankali in kun ji mutane suna zagin waliyye suna zagin ɗariƙo suna zagin sahabbai suna zagin matan manzon Allah to kungilar da aka ba su kenan dama an ce wai ba za a da ɗan gari ake cin gari saboda haka kafirai suke amfani da 'ya'yan musulmi wai da aka yi gatari itace ta kuka halaka ta zo tun da aka yi gatari sai gatari ya ce itace ya daina kuka in dai ba a samu ɗan uwansa ba an haɗa shi da shi to ba zai iya taransa ba gatari ba kota yana sare itace kota mai ce itace ne ta saboda haka suke amfani da 'ya'yan musulmi masu son kuɗi masu son duniya su sare musu da sun musulunci kamun waɗancan guda biyu su zo a hankali su ma saboda haka wannan duk amfanin amerika da ingila ne suke yin wannan su ne kawai suka hayi laraba makora annabi daga makka su kuma suka hayi waɗansu mutane masu son dala masu son shahara a duniya akwai wani malami wanda na sani babban mutum ne sai mutane suka same shi a cikin hotel a ingila suka ce mun daɗe muna bin ka muna so mu yi aiki da kai ba mu taɓa yi maka magana sai yau amma daga yau mun ɗauke ka ma'aikacin mu in ka je gari duk kada ka sauka ƙaramin hotel ka sauka five star babban hotel kuma za mu baka abin da zaka nuna ba za ka biya komi ba in kana son wani abu a hotel din za a baka ka nuna wannan kawai a ɗauki lamba kuma in zaka shiga jirgin sama ka abin nan zaka first class zaka ɗauka kai da mutanenka duka ga abin da zaka nuna kuma in ka je hotel din ba single room za ka sauka ba za ka sauka ne a babban ɗakin nan suite duk abin da me kake so ka zama a garinku in kana son gwamna ne ko kana son shugaban ƙasa ne ko miloniya kawai duk mai sauki ne mu a wurinmu sai da suka gama sai ce to ni kun gaya mini abin da za ku yi mini ba ku gaya mini ni ko abin da zan muku ba suka ce bin umarni kawai bin umarni kawai abinda muka ce kai duk kai shikenan kuma abinda muka ce kai nan ko kashe ubanka ne sai a shi aikin namu ba zai yiwu ba uba na ɗansa ba ya kashe shi ta haka nan suna yawo suna neman mai son duniya domin akwai dan dan adam zai sa a gaba ya sa wani abu a gaba ke wallahi wannan abin da nake nema in aka ce ga wani abu zan yi shi amma bai da kyau komi munin abin in dai zan samu abin nan zan yi abin ba a tuba ne ta akwai irin waɗannan to in sun samu wannan sun samu abokin aiki sai su kira su saki hawa hawa ne hawa hawa ne kowa gurgurdun inda ya iya nan za a saki Allah ya kiyaye mushirin su qarar zuma fillahi shak فاطر السماوات الذي يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم الى اجل مسمى Allah mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malamu Allah ta kashi mu da alheri Allah ji ga musulmi maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mutuncin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye Najeriya daga dukkan sharri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu da bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين